فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ نادت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ذلك وتري المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض الله أكبر الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مكان لكم فارجعوا ويستعجل فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا أورة وما هي بأورة إن يريدون إلا فرارا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da kasancewa cikin wannan yini mai taron albarka yinin juma'a wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan rabi'u tsani watan hudu a cikin jerin girwatannin musulunci yau hijira na da shekara 1445 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na darul qur'an wanda ke daura da gidan sanata muhammad dan juma goje wanda ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke bibiyar sa a wannan masallaci a wannan yini mai albarka kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba masu kallon mu kai tsaye da ko masu kallonmu da sauraronmu ta kafofin yada bayanai na zamani muna cikin suratu yusuf alaihi salam karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta shida a wannan sura yau kuma za mu tashi aya mai namba ta bakwai cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin wannan sura insha Allah sai dai yau an ga bakon fiska ku alaramma ne malam abdulkarim akwanga nasarawa state shugaban majalisar malamai na jihar nasarawa karkashin kungiyar jama'atu izalatul bida wa iqamatus sunna wanda suka kawo wannan gari namu ziyara tun daga jiya zuwa yau sakamakon ɗaurin aure da aka yi na yar babban malamin mu kuma babban sakatare na ƙasa na kungiyar jama'atu izalatul bida wa iqamatus sunna a sheikh muhammad kabiru haruna gombe da aka daura auren yarsa a yau muna fatan Allah ya sa albarka to garin iya cike da baki to daga baki ne ma muka samu alaramma ya zo ya zauna a kujera abokinsa malam bashir tunda kowa shugaban majalisar malamai ne na jiha shugaban majalisar alarammomi na jiharsa Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwa albarka wannan ziyara da aka kawo Allah ya ba da lada kuma abubuwan da za a karanta na alkur'ani Allah ya ba mu guzurinsa zuwa alkiyama Allah ta'ala ya mana albarka kai tsaye za mu tashi kamar yadda na faɗa aya mai namba ta bakwai laƙar kana fi yusuf wa iki wata ayatul lisa'ili
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
na'am
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين
a makon da ya gabata ƙur'ani yana ba mu labari Allah ta'ala yake cewa hakanan ubangijin ka ya zaɓe ka wa yu'allimuka min tawilil ahadith ubangijin ka ya sanar da kai fassara ta mafarki kuma ya cika ni'imarsa zuwa gare ka sannan ya cika ni'ima zuwa ga ali aku shine auladihi kenan kama atammaha ala abawaika min qabl ibrahim wa ishaq kamar yadda Allah ta'ala ya cika ni'imarsa akan mahaifanka kafin zuwanka shine annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Ishaq alaihi salam Allah ta'ala ya ce inna rabbaka alimun hakim hakika ubangijinka masani ne ko mai hikima ne wannan ita ce aya da muka tsaya kanta makon da ya gabata suratu yusuf alaihi salam da yake ita ce kusan sura da ta zo a Qur'ani da labarin annabi guda cikakke wanda shi duk kusan mawudu'in surar in banda karshe-karshenta da aka ci baki da maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kusan duk surar gaba ɗaya magana annabi sun ci saboda ka daga inda aka tsaya gaba ɗori ne daga inda aka tsaya gaba ɗori ne saboda ka Allah ta'ala ya ci gaba da cewa laƙad kana fi yusuf wa ikiwati ayatul lisa'ili haƙiƙa ya kasance lamun ɗin sun ce lamul kasam ƙat kuma litta haƙiƙ tabbas haƙiƙa ya kasance cikin al'amarin yusuf alaihissalam da kuma ‘yan uwansa wannan wanda muka yi magana su makon da ya gabata ɗin nan wanda suka ce baba mu mun ga alama ya fi karkata wajensa mu kuma ga mu usba ga mu taron dangi ƙatti wajen guda goma sha biyu ko abin da ya kama da haka suka ce babansu tabbas ya higa cikin wacce ya higa wata ɗimuwa to wannan ‘yan uwa nasa Allah ya ce da shi Yusuf da ‘yan uwansa labarinsa da ke cin alƙur'ani to aya ce ayatul lisa'ili aya ce in ji Allah subhanahu wata'ala wanda ya zamto a kamar ba da amsa ce ga masu tambaya ayatul lisa'ili min khabarihim dukkan masu neman jin labari game da abin da ya faru tsakanin yusuf alaihi salam da yan uwansa to kusan wannan sura za ta magance musu kishiro wannan labari duk abin da suke so su ci daga farko zuwa ƙarshe da abin da ya faru game da kissar wannan annabi mai taron albarka da kuma irin yadda suka kasance da yan uwansa da yadda aka hau aka sauka to duka shi alkur'ani ya zo da wannan labari gaba ɗaya in detail ba wani gu da ƙur'ani ya bari game da mai neman labari game da abin da ya faru tsakanin yusuf alaihi salam da kuma waɗannan ‘yan uwa nasa kamar yadda ƙur'ani ya ci gaba da bamu labari malik ke cewa sun masharaha ta'ala wa ƙala ƙudu kulli sa'ili na anhu duk masu son su ji labari da masu neman ƙarin bayani sai Allah ta'ala ya ce a ci gaba da ce musu izqalu wala yusuf wa akuhu katina lokacin da suka ce ai ba'du ikwatu yusuf li ba'dihim wa ansu suke fada wa ansu domin mun ce can ya ce wa shamsu wal qamara ra'aytum li sajidi yawa ya ga rana da wata da taurari guda 11 suna gaida shi to wannan taurari guda 11 yan uwan annabi yusuf ne kamar yadda aka fassara mafarkin ta kasance to shashensu iya faɗawa sashi ‘yan uwansu suka haɗu suke tattaunawa suka ce lalle ilalla shi yusuf alaihi salam wa akuhu da ɗan uwansa wanda yake shine shaƙiƙinsa wanda malaman tafsiri suke ce shine bunyamin da shi yusuf alaihi salam da bunyamin an ce mahaifiyarsu ɗaya kuma su biyu kaɗai ta haifa a duniya allah ta'ala ya mata rasuwa to wannan sai ya bayu uban ya ƙara so a kan son da yake musu ya ƙara ƙaunatarsu fiye da ƙaunar da yake musu ta da to da su ‘yan uwansa suka ga haka ɗin ya suka ce tabbas haƙiƙa yusuf alaihi salam da ɗan uwansa a habbu ila abina minna haƙiƙa sun fi soyuwa a zuciyar babanmu game da mu ana fahimta zuciyar babanmu ga ta fi karkata ga yusuf da ɗan uwansa wani hannu usba ga mu taron jama'a da yawa usba suka ce kirge ne daga ɗaya har zuwa sha uku ana ce musu usba ga mu matasa zarata taron jama'a amma sai a ware wa an su masu ƙananan shekaru sannan a ɗora musu soyayya da ƙauna a fifita su game da mu wannan haka shaidan ya raya musu kuma haka suke tattauna wa junansu suka ce inna abana lalle ilalla shi wannan mahaifi namu lafi dalalin mubi tabbas iya cikin kuskure mabayyani karka fassara dalal da bata ana domin dukkan annabi akwai ladabi na magana game da shi kai ba ma annabi ba dukkan wani bawan Allah salihi dukkan wani mutumin kirki to akwai ladabi da shari'a ta koyar wajen tattaunawa da shi da ladabin zama da shi da yadda zaka mukhataba tare da kai da shi saboda ka annabi ba a jingina masa bata ba a jingina masa wata kalma da kuma halacce ka jingina wani wanda ba shi ba dalal anan khaba suka rubuta cewa annabi yusuf alaihi salam mahaifinmu yaqub tabbas iya cikin kuskure domin mun ga alama ya fi ƙaunar yusuf da ɗan uwansa a kanmu kuskuren ma mabayyani bayyin kuskure bayyanan ne bi isharihi ma alaina ko bi isarihi ma alaina yayin da ya fifita su a kanmu yayin da ya zaɓe su yayin da komai su za a nema yayin da al'amura gaba ɗaya muga sun karkata zuwa gare su game da shi wannan mahaifi na wanda har yanzu ana samun abin da malam bahaushe yake cewa ‘yan ubaku wanda mutum iya da ‘ya'ya wanda ba daga ɗaki ɗaya suka fito ba to a duniyar daji jahiliyar da sai ga ana gaba sosai ‘ya'yan mahaifi ɗaya ne amma kowanne mahaifiyarsa daban ko kowanne ɓangare-ɓangare daban sai ga shaɗan ya raya ana samu a samu gaba da rahin jituwa musamman kuma a ce a ga Allah ya fifita wani ɗakin akan wani ko Allah ya haskaka wa'ansu ‘yan akan wa'ansu idan ba a yi hankali ba shiɗan zai jefa wata fitina shiɗan zai jefa wata bala'i bala'in kuma shi ne za a iya samun gaba duk kuma inda gaba ta shiga to babu shakka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce dukkan masu gaba da junansu a matsayinsu na musulmai an ba su notice na kwana uku ne kawai duk yadda za a yi aje a tattauna a sulhunta a fahimci juna amma matukar kwana uku ta haura to lalle ilalla manzan Allah ya ce a faɗa musu aikin su da suke Allah baya su duk sallah duk azumi duk sadaka duk qiyamul layli duk a azumin nafila da karatun alqur'ani da abin da ya kama da wannan na ayyukan alkhairi matukar kai da ɗan uwanka musulmi kuna gaba ba ga maciji da juna ka ganshi ya kau da kai ya ganka ka kau da kai kowa iya kokarin juya junansa baya to babu shakka shi dan ya ci nasara kuma ya kai ku tashar rushewan aiki zai koma gibi kuma ya dinga muku dariya abinda da yawa daga cikin al'umma ba su fahimta ba shine aminantaka Allah bai ci kowa ya zama amininka amince wannan aminantaka daban yan'uwantaka ta musulunci daban ko a cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga wani tafi zuwa ɗaya da wani za ka ga wani tasu tafi zuwa ɗaya da wani kuma ka'ida ce ma'aikin Allah ya faɗa cikin hadisi wanda yake cewa al'arwahu junudun mujallada so rayuka kamar wata runduna ce masu ɗamfar da juna rayukanmu suna abota a sama lokacin da muka yi bacci to rayukanmu fita suke daga jikinmu Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi baladiha فيمسك التي تقضي على الموت ويرسل القرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Allah ce Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha Allah shi ne yake karɓar rayuka yayin da suka yi bacci iya saba hausa ya ce bacci ƙanin mutuwa a kuma gaskiya ne kuma zo ka yi bacci wani ma har maganin baccin yake sha to bacci ƙanin mutuwa ne Allah ya ce duk wanda yi bacci to an zare rasa daga cikinsa yadda muke haɗuwa a doron ƙasa a haɗu a kasuwa a haɗu a masallaci a haɗu a ina a ina to haka rayukan musu haɗuwa a sama an fahimta idan ranka ya ga wani ya ƙulla abota da shi to a bayan ƙasa za ku yi abota da shi idan ranka ya ga wani ya jibe masa ba to a doron ƙasa kana ganin za ka jibe maka kuma abin da ya ma ko ganin zama baka taɓa yi to rayukanmu suna da alaƙa da abota a sama to Allah sai ya ce ya tawaffal anfusahi na mautiya duk mutumin da ya kwanta yayi bacci to yayi abin da yake ce masa karamar mutuwa wallati lam tamut fi manamiha akwai kuma wanda bacci ne nomar za a ta yi ba mutuwar bacci fa yumsiku allati qaba alaiha almaut wa yursilul ukra ila ajalin musamma wanda Allah ya kaddara masa mutuwar sai Allah ya rike rayukan maza su goma sai a ce daga bacci shikenan ko ba ka ki faɗa ba ai lafiyarsa kalau wallahi mun yi hira mun yi sallama da asuba sai aka ce an sanar ya mutu a masallaci to Allah ta'ala yumsiku hali Allah ya rike ran ba za ta dawo ba ba maki kana ciki ina ciki Allah ne sai wanda kuma Allah ya nufi ya tashin ya kama harkokinsa ne yau da gobe sai Allah ya dawo masa da ran sai ran ya dawo bayan sun cika su a sama in yan balle sun je sun yi ta kwallon su in waye sun je sun yi dai sun gama eh kowa kuma ya dawo ya gaganga da shi dan uwansa eh da safe kuma a tashi a kama harkokin shi to kun ga wannan babu shakka abu ne wanda sai sa mu ƙara takatsantsan da wannan rayuwa mu yi takatsantsan da ita dan domin wallahi in Allah ya so kana bacci ba za ka tashi ba ba jinya ba ciwon kai ba hawan jini ba ulsa ba komai in Allah ya yi musiku haɗin in Allah ya riƙe ran ba za ta dawo ba sai dai kawai da safa a ga jissa a ga gawa kawai shi kenan to Allah ta'ala yake cewa haka yake tsarawa saboda haka su rayuka haka suke a abin da musulunci ya ce karka yi gabar da wanka musu in ka haɗu da shi ka mai sallama idan ya ma sallama ka amsa masa idan abin alkhairi ya same shi ka sani ka mai murna idan abin shari ya same shi ka sani kamar jaji ko da ba zai amsa ba idan ba shi da lafiya kana da iko ka je gano shi idan ya gayyace ka wata gayyata ta alkhairi ka je wannan hukuku ne akan kowa daga cikinmu amma ya zama to kasan surruna na tson naka komai nawa sai na faɗa ma komai naka sai ka faɗa min Allah bai shaɗanta mana wannan ba bai shar'anta mana akan kowa ba ya shar'anta mana dai mu zauna kar mu gaba mu hada a matsayin mu na musulmai yan uwan juna mu taya juna murna mu taya juna jaje mu shiga cikin damuwar juna mu yi wa kaza da kaza da kaza wani ya mutu mu je mu binne shi shikenan amma wane ya zama aminin ka duk motsin ka ya sani duk motsin ka ka sani to ba kowa bane ba kowa bane an bayyana da ke ko saboda wannan shine tsarin da musulunci ya ce ba lalle bane sai ka zama aboki na can ciki ba lalle ba ne sai na zama aboki ka da can ciki a'a abinda musulunci yake so kada mu zaman gaba kada mu zaman doya da manja wannan shine abinda kullum musulunci ya kira mu aka amma aminantaka da da da abokantaka to wani abu ne da Allah yake tsarawa da kansa Allah ne ke kulla abota da kansa za ka ga wani rana ɗaya Allah ya haɗa su to sai ga sun zama kamar dama a gida ɗaya suka tashi to rayukansu a sama sun kulla abuta ne wani kuma kana ganin sa kashe kai ni wallahi wani bai mun ba wallahi tunda na ganshi wallahi ni nake jin sa ni bai mun ba to kada bai ma din bai sa kai gaba da shi duk da jinin ku bai haɗu ba abin da malam Bahaushe to kar hakan ya kai kai gaba da shi a kullun abin da musulunci kira kar ai gaba kar ai wa juna fatan shari kar aiwa suratul anfal Allah ta'ala ke ta fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ji tsoron Allah ku gyara abin da ke tsakaninku Allah ya san zan ma ba daidai ba Allah ya san zaka saba ne Allah ya san zan saba ma mu ba mala'iku bane mu ba annabawa bane to kada sabawar ya haifar da gaba hatta sahabbai junansu suna samun sabani a junansu sautattari in kana karantawa za ga tsakanin wani sahabi da wani sahabi sun samu sabani amma sabanin baya haifar da gaba baya haifar da zaman doya da manja baya haifar da wannan to shi yasa Allah ke kiran mu cewa mu ji tsoron Allah mu gyara abin da ke tsakaninmu fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a matkar kun kasance kuna da imani to anan sai Allah yake ba mu labari cewa suka ce yusufu a ƙofu a habu ila abina min hakika yusuf alaihi salam da ɗan'uwan sun fi soyuwa akwai wani ƙari na soyayya da babu yake musu akan mu alhali wa nanon usba ga mu taro na jama'a da yawa matasa zunzurutun matasa tab hayilalle ilalla babu iya cikin kuskure mabayyani ya fifita yusuf da ɗan'uwansa a kanmu mu ne ma'aikata mu ne masu kiwo mu ne masu zuwa gona mu ne manya a gida har a ɗauko wa'ansu a fifita su a kanmu to babu shakka ba ba kuskurensa ba ƙanƙani ba ne mabayyani kun ga nan shaɗan ya jefa musu hasada daga nan kuma tafiya ta yi tafiya daga nan mai matakin da za su ɗauka
وتكونوا من بعده قوما صالحين
suka ce uqtulu yusuf kaga wata mu'jiza ta qur'ani alif anan sai aka mai fataha ko alif da fataha ya sunansa ina masu karatun gida alif yau amal alif da tashi da fataha shine a haka ne ko to kun ga ƙur'ani shi yasa suka ce dole sai ka je gaban malami ka saninka da larabci da fahimtar yaren larabci da harufan larabci to ba za su kai ka ka karanta wata ayin ƙur'ani da ba za ta kawo kaga anan inda yin da larabcin yake ne wannan alif ɗin faɗar a za ka yi masa kuma ba haka za ka faɗe shi ba faɗar u za a yi masa duk da a ce wasadinsa amma u za ka ce Allah ya ce suka ce uqtulu Yusuf shine farkon target ɗinsu tunda mu mun tabbatar baba ya fi ƙaunar Yusuf a kanmu saboda kawai mu kashe shi mana an mun kashe shi ba an huta ba shedan ya raya musu haka uqtulu Yusuf mu yi dibara mu yi hila mu raba shi da duniya gaba ɗaya kawai a yutrafu fu ardan ko ko mu tafi da shi can wata uwa duniya mu je mu jefar da shi bayan mun kashe ce makahi can nesa inda ma ba za a taba gani ba ya kululakum wajahu abikum har fuskar baba ta wofinta daga shi ya daina kallon sama baba ya daina kallon sama sai ya gani zai saushi ba idan muka raba su da shi muka kai shi ba shikenan ba kine ya kululakum wajahu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin shikenan bayan an kashe shi kun kashe shi an je an jefar da shi bayan nan sai ku zamto mutanen kwarai kuma sai ku tuba wata kunu salihi da fi amri dinikum fi amri duniyakum bintizami amrakum ma abikum shikenan sai ku dawo ku je ku ku ayi zaman makoki da ku ku je ku yi kaza ku yi kaza ku nemi yabiyar Allah ku tuba shikenan ai ko yanzu ma shi dan iya raya wani ce to kai zini ai akwai tuba ai akwai isigibari idan kai ba sai kai isigibari ba shikenan ba to wannan duk tarkon shedani maki da shedani shedan ya raya musu wannan tunda tattaunawa ake suye su an ware kamar kana kallon suna meeting a cikin meeting wani ya kawo wannan motion din cewa kawai ne a shawara ta tunda duk mun yi ittifaki an fi kaunarsa a kanmu kuma nan gaba ma sai mun ga abin da ranmu zai baci a kansa kawai mu yi dabara mu yi dabara mu je mu kai shi idan mun kai shi sai mu tuba idan mun tuba sai mu dawo kuma ba ya ƙara ƙaunar mu shikenan soyayyar Yusufa ta ɓata tun da ya mutu sai a ɗauko ƙaunar a kawo mana shikenan ba sai ya gan shi ba ma sai a huta da shi to daga nan ɗaya daga cikin su yace ne
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابات الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين to duk jama'a ba a yin baƙiƙirin duka ana samun baƙi-baƙi ko yau an ce da baƙiƙirin ƙwara baƙi-baƙi to duk shi ya sa musulunci bai son kai jam'i ko ranka ya ɓaci ba a jam'i duk mutanen banza ne ba a yi ba a yi an fahimta wanda ya yi ma laifi ko ka tabbatar ya ma ba daidai ba shi kanka ce ya ma ba daidai ba ba matsala ba ne amma ai su wani kaza ko kungiya kaza ko jama'a kaza ko majalisi kaza duk mutanen banza ne a a wannan gashi an tattauna an yi mitin duk da kowa ransa ya ɓaci akan ganin cewa an fi fifita Yusuf a kansu aka ba da shawara a kashe shi to ɗaya daga cikinsu wanda malamai suna ce shine Yahuza amma wannan ce Isra'iliya ne ma an zara labe min sultan yawa Isra'iliya ne wannan suna nasu kamar da malaman tafsiri suke faɗa shi yahuza in ya tabbata haka ne ya ce la taqtulu yusuf a shawara ta ni yusuf kada a kashe shi an fahimta la taqtulu yusuf kar ku kashe shi amma wa alquhu fi gayabatil jub ko fi gayabatil jub mu dauke shi mu je mu samu wata tsohuwan rijiya mu je ba shi shi ma na yi karin mutuwan ne yayi shi ma ɗarin mutuwan ne saboda ka muje mu ɗauke shi mu samu ta tsohuwan rijiya mai zurfi muje mu jefa ya cikin rijiya shi kenan an fahimta wa alƙuhu fi ghayabatul jib yaltaqilu ba'd sayyara shikenan a sayyara jami'i na musafirin shikenan matafiya idan sun zo sun yada zango a rijiyar za su ebi ruwa watakila su haɗu da shi in bai mutu ba in sun je jawo ruwa watakila su jawo da shi in bai mutu ba in sun jawo shi kaga sun samu rahi sabu da shi kenan yayi dai nisa da baba din dai ba zai gaishe ba in kuntum fa'ilin har in za ku aikata to ni dai a shawara ta ayi wannan kada a kashe shi amma ayi wannan aje mu yi hila mu tafi da shi mu je mu jefa shi a rijiya mu dawo mu ce baba kaza da kaza da kaza da kaza daga nan an zo in bai mutu ba matafiya sun zo sun sa guga za su jawo ruwa za su jawo shi idan sun jawo shi shikenan sun samu ganima sun samu bawa sai su dauka su gaba da shi shikenan an fahimta to sai aka yi sa'a saka yadda da wannan shawara ai in kuntum fa'ilina ma aradtum min tafriqi har in je kuna so ku raba tsakanin baba da Yusuf to ku yi wannan ku yi wannan ku je ku aikata wannan idan aikata wannan ina gani shikenan burin mu ya cika daga nan me fa
qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasirun to shikenan ga su a gaban baba sun zo sun yadda sun yi ittifaqi hakan za su sun hada baki kowa ya yadda amma an ce to ai shiru ba an gane kai an rufe kofa da kai ina yan siyasa su ne masu rufe kofa a cewa da ma ana rufe kofa da shi to an rufe kofa da kai kar a je magana ta fito kar wani ya ji wannan labarin kowa ya yi shiru da bakin shi to ga sunan sun je sun samu baban sun gai da shi hiska je mai da bukata kalu suka ce ya abana ya baba malaka la ta munna ala yusuf me ke gare ka ne ba za ka aminta da mu game da Yusuf ba wa inna lahu lanasihu mu dinnan ai kaninmu ne ai idan mun fita da shi jeji wajen kiwo za mu mai nasiha za mu nuna masa yadda ake yi za mu dan fara bar masa ƙananan dabbobi iya kula da su zai san sunayen bishiyoyin daji za mu faɗa masa sunan garuruwa zai san sunan ciyayi jikinsa zai yi ƙwari amma kullum babu iya gida a zaune tare da kai ai zai daɗe bai fahimci wani abubuwa an fahimta suka zo suka samu babansu suka kai mai wannan bukatar ta inda za ka san idan aka ce annabawa ba san gaibi ba to ɗaya daga cikin abin da za ka ba da misali ga wannan aya kun san dai irin ƙauna da ƙur'ani ya faɗa mana sai dai ta biyu baya tsakanin annabi ya da dansa annabi su in dai so ne a rai a zuciya wallahi sai dai a kamanta wannan amma ba dai a fi shi tun da Allah ya kawo sanadin rabuwar Yusuf da mahaifinsa to mahaifinsa bai ƙara samun kwanciyar hankali ba sai da Yusuf ya dawo duk abin da zai yi sai dai ƙarfin imani sai dai yadda da ƙaddara da yake annabi ne amma abun iyaransa tsabaragen damuwa da kuka an ce sai da idansa ya zama fari gaba daya ayar za mu karanta a gaban musu sai da idansa duka ya tsaye domin irin ƙaunar da Allah ya ƙulla ta musamman tsakanin Yusuf da mahaifinshi to kaga da a ce Yaqub alaihi salam ya san gaibi duk yanda suka yi da shi zai ɗau Yusuf ya basu ne ai ba zai yadda ba amma da yake abun gaibi ne Allah ne ya sani kuma wannan gabar dai kam shi annabi Yaqub din Allah bai sanar da shi ba wannan gabar dai bai sanar da shi ba ya rike gaibun haka a gunsa Yusuf za a tafi da shi za a je ba shi a rijiya Allah zai raba tsakaninku domin kai ma jarrabawar ka ta zo shi ma jarrabawar sa ta zo saka ce baba ga bukatar me yake gare ka ba za ka aminta ba ka ba mu Yusuf mu tafi da shi mu kam in mun je ai nasiha za mu masa za mu dinga sanar da shi za mu dinga lallahinsa muna koya masa shi ma wataran zai iya zama haka din ya tafi daga nan me ba
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون suka ci gaba da cewa arsilu ma'ana ka aike shi tare da mu ka yarda ya taho tare da mu shine arsilu ma'ana baba buƙatar mu ka amince mana da shi idan za mu tafi ka yarda ka ba mu dama mu tafi da shi ka tura mu kiwo tare da shi arsilu wannan ha'un damir ne ya'udu ila yusuf alaihi salam ka tura mu da shi yusuf din ma'ana tare da mu gadan gobe gobe ma baba ka faɗa masa ya shirya goma tafi da shi an gane ko yarta a wayal ab in yaje zai yi guje-guje zai wasanninsa zai je nan ya ga ɗan bishiya ya ɗauko ya ci ya ci wannan ya ci wannan ya guje-guje yi wasanninsa suka ce kai wa inna ka ga harfi tauki wallahi lalle ilalla lahu game da shi yusuf ɗin la hafizun wallahi za mu kiyaye shi wannan lamun ɗin lamun kasam ba ba karka damu karka ji wani darura a zuciyarka wallahi za mu kare shi ba abin da zai same shi mun san jejin mun san faɗi tashin gun mu kuma ga mu ƙarfafa ba wani abu da zai kusa da hina cutarwa ka haƙura ka ba mu mun ma wannan alkawarin za mu ba shi kariya ba wata cutar da za ta same shi daga nan mai faru قال إليه قال إني لا يحزنك قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون
wasan arab ma ba maki iya tuna amarya tana a kwanga yana gombe zai dai ta waya gaban ga koma yawa Allah ta'ala ke cewa shi yaqub alaihi salam kala sai ya ce inni la yahsunani ni kam wallahi zan samu damuwa an fahimta abin zai bakanta min rai zan ji ba daɗi an ta zahabu bihi har in kun zo kun tafi da shi duk da kan cewa bai san gaibin haka za su yi masa ba amma ya tafi ɗin ɗan awoyin da zai yi ya dawo baya kusansa to ba zai ji daɗi ba na waiga ban ga Yusuf ba zan ji daɗi ba an fahimta har in kun tafi da shi babu shakka zan samu kaina cikin damuwa li firaqahi yayin da na rabu da Yusuf babu shakka ba zan samu nutsuwa ba wa akhaf wannan wawu din wawul aqaf ne bayan damuwar da zan ci gaba da samu sannan kuma ina jin tsoro an yi akulahu dhi'ib idan kun fita kirkeci ya cinye shi an bayyanta tunda ya san jejin ai kuma ya san a lokacin akwai kirkeci da kuraye za su iya samun karamin yaro su dirtse shi matukar ba manya kusan su cinye shi na san jejin da kuke zuwa kiwo kar ku je kun shagala da kiwon dabbobi shi kuma yaro ne karami ya ware gefe wa an su kuraye ko kirkeci wani ya zo ya dirtse shi cinye mishi ina jin tsoron wannan al-muradu bihi al-jins wa kana arhum kathiru dhi'ab malici kasar su a lokacin na cike da kirkici da kurai ya san kasar wa qadar afil manam malamin tafsiri kice shi yaqub ya gani cikin bacci anna ziban shadda alai akwai wani kirkeci da ya zo ya zira masa ido ya kore shi ya kore shi ya ƙi dafiya an nuna masa irin wannan a mafarki kamar yadda malam mai tafsir ya faɗa wa antum anhu ghafilun alhali ku kuna can kun gafala ay mashghulun kun shagala da dabbobinku da kiwonku wani kirkeci ya lallabo ya dirtse mun ɗaya cinye wannan ni ina jin tsoron wannan kar wannan ta faru bayan sun ce sun ayi su amince za su kiyaye shi zai yi wasa zai ci ƴaƴan bishiyoyin jeji zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza har sun rantse cewa za su ba shi kariya to shi kuma ga irin abin da ya zo zuciyar Yaqub alayhi salam na farko rabbo su da hiba zai jadi na biyu ga abin da yake tsoro iya hangi iya hasashe domin ya san jejin akwai wannan dabbobi za su iya hawa kansu su cinye shi to daga nan wace amsa suka bashi قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون Allah yake cewa qalu suka ce la in akalahu dhi'bu wannan lamun din lamul qasam ne shi ma wallahi har in wai kirkece zai cinye shi wa nahnu usba ga mu taron jama'a majiya ƙarfi an fahimta inna izan a lokacin mumun kasance kai ajizun nan ma karka fasara tabaku da shi domin mutanen kirki ne da ƙarshe duka Allah ya bi musu goyen aljanna ne an fahimta karka ce musu tabaku kalma ba za ta zauna a wannan gobe in dai har kura suka cinye ta zo ta cinye Yusuf alaihi salam babu shakka mumun kasance gajiyayyu ragwaki ta ya za a yi mu ƙarta goma sha ɗaya ɗan ɗan ƙaninmu na sha biyun mu bari kura ta cinye shi ai da mun kasa ai da mun gajiya ai da mun zama ragwage an gane ko in dai harakan ta faru ai da mun zama ragwage baba fala ta kafa alai in dai wannan ne karka ji tsoro karka damu in dai dan wannan ne wallahi kwatar da hankalinka fa arsilhu ma'a fa arsil fa arsalahu ma'ahu to da yaji haka shikenan sai ya yadda sai ya tura yace Yusuf ko tafi tare gaci nan sai ya aminta ya ba su Yusuf bayan sun tafi mai faru kuma فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ka kaddara gashi na kamar baba ya ba su sun tafi da shi an fahimta suna fita bayan gari kamar yadda malamai suke faɗa aka dinga masa harara ba kai bane baba yake janka daki yau ina baban yake ai mun raba ka da baba ai ba za ka koma komai yace Yusuf komai yace Yusuf ai yau ai ai yau ba idan baba ana suka tafi da shi fala mazhabu bihi wa ajma'u ai azamu suka kulla niyya suka yi azama an yaj'aluhu fi ghayabatil jo shawarar da ɗayan nan ya ba su ka yadda a ita aje a samu tsohuwar rijiya aji a jefa shi cikin ta kawai wannan shawarar ta zauna haka suka yi ittifaki haka suka amince wa jawabu lamma mahafu mahzuf ay fa'alu zalika bi an naza'u qamisahu ba'da darbihi wa ihanatihi malike cewa suka cire rigarsa suka daddake shi kamar yadda ya rubuta a tafsirinsa sannan aka dinga dungurarsa ana haurinsa ina laifin sawa ba shi ya ce ba bai so shi ba Allah ne ƙaddarar na soyayyar shi ya sa duk mai yin hasada da Allah yake bada kai wanda Allah ma wata baiwa ake ma hasada wala ba daga yake in kai ne za ka zaɓi abin da ake ma hasada a kansa wala ba kai isa ka zaɓa wa kanka ba ka isa ba duk abin da ya gani Allah ne yake zaɓarsa ga bawa ya bashi to kai kuma sai ka ce abin da Allah ya zaɓa ya baiwa bawansa kai baka so a hankalce da wa kake faɗa da Allah kake faɗa yi ɗan adam bai isa ɗaga ƙafa sai taka ba sai da izinin Allah bai isa ya mallaki daidai naira ɗaya a rayuwarsa ba sai da izinin Allah kuma haka Allah ya tsara abin tun kana cikin mahaifiyarka ya tsara ma bi katabi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa shaqin aw sa'id duk Allah ya sa mala'ika ya gama wannan baka isa ka ƙara ba baka isa ka rage ba wani abu da al'umma za ku ƙara fahimta shine ne yadda ka san ɗan adam bai isa ya ƙara wa kansa kwana ɗaya a duniya ba ko awa ɗaya a duniya ba wallahi bai sai ƙara wa kansa arzikin naira ɗaya ba daga cikin irin abin da Allah ya yanka masa yanda ka san haka abin yake tiran gini tiran zane to haka yake ba zai bushe ba rufi'atul aqlam wajafatu so faga manzo Allah yace alqalaman da aka rubuta kaddarar an dage su sama kuma takaddun da aka rubuta kaddarar sun bushe ba alteration ba za a goge a sake wani rubutun ba ba ka kwantar da hankalinka idan har shedan iya so ya halakar da kai iya so ya sa ka yi hasaran aiki wallahi sai ya jefa ma ciwon hasada a zuciyarka ba kai ba kwanciyar hankali kuma ba kai ba aikin ladan kai zauna domin ma'aikin Allah iya ce ita hasada tana lallabowa ta cinye kyawawan aiki kamar yadda wuta take cinye kirare yasa Imam Al-Hasan Al-Basri yake cewa la ara zalim ashbaha bil mazlum min al-hasad Imam Al-Hasan Al-Basri yake cewa ni ban taba ganin azalimi da yi kama da wanda aka zalunta kamar ya hasara shi ne azalimin amma wallahi yayi kama da wanda aka zalunta idan hasada ta yi hasada wallahi wani harta gumi za yayi ya ga wani ya fice da sabuwar mota wani ya sa sabon gari wani ya gina sabon gina sai ga ya haka ba ya zama abin tausayi wani yaya ba wannan ba na ina ke samun kuɗi ne shi a farce mu gwaji kaga appearance din sa ya nuna shine abin tausayi la ara zalimu ashbaha bil mazlum min al hasib yayi kama da wanda aka zalunta wallahi wannan in hasada ta yi hasada hazzabe gi sai ta kwantar da shi wallahi akan kawai ya ga Allah yayi wa wani bawan sa ni'ima Allah yayi wa bawan sa wani tanyo da agaji a rayuwarsa kuma ta inda bai gane ba shine duk abin da kaga Allah ya bewa wani to suna nan billions ba iyaka abun Allah ka je ka roƙa kai mai baka ma inda kuma yan fadu ما عندكم ينفد وما عند الله باق Allah ya ce ma inda kuma yan fad abin da ke gare ku ne zai kare shi ne kuke jin tsoron karewar shi amma wa ma inda Allah ba ka abin da ke ga Allah wanzance ne ba ya kare ba taskokin Allah suna nan ba su karewa duk abin da ga Allah yi wa wani garza ya samu Allah sai ya baka fiye da shi Allah ba marowaci ba ne kuma abin da ke gare shi ba ya ƙare ba to daga nan suka yi ittifaƙi cewa a je a jefa yusuf a cikin rijiya alaihi salam falan ma za abu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub suka yi ittifaƙi a je a jefa shi a rijiya sai Allah ya ce wa auhayna ilayhi da yake annabi ne a daidai lokacin sai Allah ta'ala ya masa wahayi bayan nan mai tafsiri iya cewa wa iradatu qatlihi bayan sun bibbige shi suna kokarin jefa shi a rijiya sun yi niyyar kashe shi wa adluhu sai suka jefa shi rijiya falamma wasfa ila nisfil ba'd lokacin da yaje tsakiyar rijiyar alquhu liyamut kamar da igiya suka zura shi an fahimta da yaje tsakiya bai je can ba ya bar baki baki sai suka yanke igiyar kawai kaga dan ya tafi da ƙarfi ya je ya faɗa ke to haka suka yi da suka yanke igiyar domin ya faɗa fasakafa filma da yake iya tafiya da mala'ika sai aka ɗauke shi aka je aka ji ajiye shi a wajen ruwa kawai sun ma'ara ila sakra sannan malake ta suka je suka murginin wani katon dutse fana dauhu ya suka kira shi suka ce yusuf ya ce na'am iska gangar da suka jefa a rijiyar ka domin dutsun ma je je ƙara danne shi ƙara rotsa shi fa ajabahu da suka ce yusuf sai ya amsa musu ce na'am yazunnu rahmatahu iya zatan tausayin su zasu ci da suka kira ya amsa ya zaci zasu ciro shi kuma cikena ai an bibbige shi an tsoratar da shi a dawo da shi kuma da ya amsa fa'aradu a rajjahu bi sakara ke suka nufa su kwankwatsa masa kai da wannan dutse ya suka jefa dutse cikin rijiyar fa mana a hum yahuda to a nan sai malik ke cewa za su kinkimu dutse su jefa sai shi wancan da ya ce kar a kashe shi da farko ce a kar ku jefa wannan dutse to ana cikin haka wa auhayna ilayhi sai Allah ta'ala ya sa aka yi masa wahayi shi Yusuf iya cikin rijiya aka masa wahayi wahayun haƙiƙi ma ne ce wahayi na tabbas aka turo mala'ika jibril zuwa gare shi walahu saba ashara sana a lokacin iya ɗan shekara goma sha bakwai an gane ko audunaha ko kusa da shekara goma sha bakwai ta maɗinan da kalbi domin Allah ya lallahi zuciyarsa sai Allah a cikin wahayi yake cewa latunabbi annahum bi amrihim haza wallahi duk abin nan da ya faru da baro ka gaban babanka da fitowa daga gida wanne ya bige ka wanne ya dungure ka wanne ya harbe ka ya ce wallahi inda Allah sai ka ba su labari latunabbi annahum wallahi sai ka ba su labari ɗaya bayan ɗaya ba'adal yau bayan yau akwai ran da zaka ba su labari bi amrihim da abin da suka yi ma bi sani'atihim ilai da irin aikin da suka yi ma wane ya mare ka wane ya bige ka wane ya zage ka wane ya ma kaza akwai ran da zaka za su gurfana a gaban ka faɗa musu wannan kuma dama shine ƙarshen mahasiri da irin azabar da Allah zai masa ta ƙarshe sai Allah ya tilasta shi ya je ya bukatu kan wanda ke wasu ba wannan iya cikin azabar da Allah ke musu a duniya ba ka so ba ka ƙauna ba ka kaza amma akwai bukatar da Allah zai dole sai ka je gun kuma amma fa duk da haka ba yayi zagi ba da fada dan banza wallahi gaza an bashi ba an biya mai bukata da Allah rabu da shege domin ciwo ne mai wahala warkewa sai ka dage da addu'a da qiyamul layli da karatun alqur'ani wallahi sai ka dage Allah ya raba mu da ciwon hasada sai malai yake cewa sai ainihin yake zaton za su ji kansa ne sai Allah ya ce wallahi za ka ba su labari haza wannan abin da suka yi ma sai ka ba su labari ɗaya bayan ɗaya wa hum la yash'urun a lokacin ba su fahimci ka ba su ma ba su ma san kai bane ay la yash'uruna bi halik ba su san kai bane bika hal al-imba a lokacin da kake ba su labarin ba za su gane ka ba haza fa'alamahum fi tanfizi ma tashawar wattafaqu alai ka rabu da su kawai duk abin da za su je su yi su yanki duk abin da zai su ci idan Allah ya kawo lokacin zaka ba su labari daga nan sun marajau ila abihim iska dawo zuwa ga babansu wa qad ittafaqu aidan ala ma sa ala ma sa yafa'aluna kuma sun ittifaqi kan idan sun dawo gaban baba ga abin da za su ci ga abin da za su aikata ga abin da ga makida da za su duk sun shirya sun yi mitin sun ce idan mun je gaban baba ga yanda za mu ci ga yanda za mu ci ga yanda za mu ci to ka kaddara ga sunan sun taho gida sun jefa Yusuf a rijiya sun bar shi ciki sun ɗauki dutse sun jefa sun dawo gida kuma sun ɗauko rigar sun dawo gida abin da za a ɗora game da wannan kuma sai Allah kai mako mai zuwa insha za mu samu matsaya a nan sanadiyar za mu kyale a ramma akwai wa'azin dare da za a yi yanzu bayan sallar isha'i da kuma yin shirye-shirye zai kamata a yi Allah ta'ala ya ba mu lada abin da makaranta abin da muka yi kuskure kuma Allah ya fi akwai ɗaya daga cikin malamai na wannan gari limamin juma'a kuma amini na kuma malami na malam abdullahi usman shalan Allah ta'ala ya kaddara zuwansa ziyara wannan majalisi namu ran da za a buɗe tafsirin da shi za a buɗe to uzuri na rayuwa da larura ta hana bisowa amma zuciyar na tare da mu saboda ka ina neman alfarma ta malam ya zo ya dan albarkaci majalisin da kalimatai irin wanda Allah ta'ala ya kaddara za su amfani al'umma insha Allah akarmaka Allah fali tafaddal mashkuran ma'ajura mana addu'an Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya sanya mana albarka a wannan karatu Allah ta'ala ya kara mana fahimtar alqur'ani da aiki da shi mana roƙon Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya mahaifanmu Allah ji kansu yaranmu Allah ta'ala ka tarbiyantar da su Allah ta'ala ka samu gama wannan rayuwa lafiya Allah ka samu mutu muna yi wa juna barka barka a lahira Allah ta'ala ka tabbatar mana da alkhairi a duk inda muke ka raba mu da shari a duk inda muke akan maka lawa bisu amin ya rabbal assalamu alaikum wa rahmatullahi